إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar sai muna laraba karshe za mu ce ko 30 ga watan rabiul awwal hijira shekarar 1441 wanda ya dace da 27 ga wata na 11 shekara 2019 muna cikin littafi na mota ta imam malik inshallah yau za mu darasi na 26 a wannan littafi na mota ta imam malik rahimahullah za mu tashi babu ma ja fi sa'i yawm al-jum'a ma ja fi sa'i yawm al-jum'a abinda yazo na maganar tahiya kaina nan kaina nan to ba ja a fi mawar aka yi maljuma baban ya zai قال مالك من رأف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم قال مالك ليس على ما رآه أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج baban da bayanin da yake cewa imam malik ya ce kada malik marra'afa yawmul juma'a wanda ya haɓu a ranar juma'a alhali wal imam ya khatub jama'a iya cikin hudu ba sai haɓu ya zo maka fa kharaja fa lam yarji da ya huta wajen gyaran haɓu bai dawo ba hatta faraga al imam min salatihi har liman ya ƙare sallah gaba ɗaya to wannan kaga dai bisa maraka a ko da ba ko gunta raka bai samu ba yace fa innahu yusalli arba'an wannan zai salla raka'a hudu irin ta azhar qala malik kuma imam malik yace fi allazi yarka'u raka'atan ma'a al-imam kuma yayi magana kan mutumin da ya raka'a guda tare da liman yawmul juma'a a ranar juma'a ka raka'a guda thumma yar'uf sai ka samu haɓo sai kai haɓo wannan ba Allah fa ya zai huta wajen gyaran haɓo fa ya ati ya dawo wa ƙarsallar imamu raka'atayin liman ya salata raka'a biyu duka ya ƙare kirta hima duka biyun to tun da ya samu raka'a ɗaya ya samu haɓo ya huta kayan ya dawo an ƙare raka'a ta biyu ya ce wannan ya buli bi raka'atun ukura zai gina sallah a raka'a da raka'a ɗaya zai ƙaro ya cika a mace malam ta kallon matuƙa bai yi magana ba wannan shi ne wannan akwai bayanin mai ka haka su suna ga mutum yana iya haƙo ya huta ya yi baya-baya kai ya bar alƙibla kuma ya je ya wanke iya kallon alƙibla ya je ya dawo ya shiga sahu don abin bayani akwai aiki gaskiya ya da wahala gaske abin da ta su haka asirin magana suna cewa sharadi kai juya ya bar alƙibla kan malakiya don kaka cikin ka kawata na gada ma kama hanya ga da wanda ake gada ka wanke ba ta suke ne ba su can akwai tsari da suke sananne na wanda haɓo ya zo mushi zai baya baya ya gehe gehe zai kai bar ƙibla kuma kai taka na tasa eh kuma kaka yi nisa da yawa zai cikin sarar da ke ɗan ɗan kusa na gaje ka ɗan dawo ka dawo ka shiga sabu shi ne ke na magana bayan kai da wata hiya ba ko kuwa ka je a can haka taka wani ma'awa nan da yasa duk wannan wata yi duk da wani abu ne sai mai wahalar gaske haka ke to shi dai a dinnan magana ce ta magana ta raka'a guda an kasa raka'a ɗaya da liman bakka na wani abu yawa kana ka ta yanka dawo a kusan ne baka bar kilo ka komi ba ka dawo ka komo ka shiga sahu to dai raka guda ce zaka ci ko amma matuka baka yi magana ba kayan da kayi magana ba bai ta to haka ta a cikin magana akwai barin alƙibla qala mawdun abin min kan abin da kan fikin malikiya la wala yace qala malik laysa ala man ra'afa aw asabahu amru la budda lahu min al-khuruj an yasta'dhina al-imam yamar juma'a ya ce nan babu wani abu da aka ɗorawa wanda ya haɓu laisa alama ra'af kin babu wani abu da aka ɗora ma wanda ya haɓu au a sabu wa amaru labudda da wani na kuruj ko wani abu na dole ne ya kawo ta kabar sallah to ba a ɗora maka ba an yi sta'adin imam a ce ka nemi uzurin liman liman zan wuta zara da an yi kuruj wajen ba a ce ka ta kurin ta kurin ba buƙatar ka tambayi liman in abu ya same ka kurin wuta za ka yi wannan na yake cewa na iya magana ana hudu ba sakamakon yanzu liman ya hudu ba bukatar na hudu ba a liman zan mutum ne dawo irin da ake ana shawara a tafi shugaba ba a yi magana kirin da yake ba iya magana sallah ba ana hudu ba bukatar mai liman zanen jiyan dawo kurin ka wuta abin da wuta ka wuta ka to wannan shine dai maganar an haɓo ya kama ranar juma'a ga yadda za a mishi ma ja fi sa'i yawon juma'a maganar tahiyya da aka magana fasa'u da zikirillah kenan menene magana wannan fasa'u da zikirillah ya ce haddasa ne ya haya a malik annahu sa'ad bin shahab an qawli Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله wannan aya faƙalibin shahab kana umar ibn khattab ya qara'uha idza nudiya li salati min yawm al-jum'ati famudu ila dhikrillah maimakon fas'au nan abinda yake so ya bayani imam malik ya tambaye bin shahab az-zuhri ya cikin malaman cikin malaman tabi'i ya tambaye shi me ma'anar faɗar Allah mai girma da buwaya ya yi wallazi na amonu ya ku masu imani idanu da da salatin yawon juma'a idan aka yi kira zuwa ga sallah a ranar juma'a fasa awo ila zikirilla ku tahi zuwa ga ambatan Allah me ma'anar wannan aya imam malik ya tambaye imam malamin shi imam zuhuri ibn shafa zuhuri sai shi imam zuhuri ke ce malik shi ma ka ɗauko mai daga sama ya ce faƙali bin shahab kana umar bin khattab ya ƙara'uwa umar bin khattab iya karanta wannan aya idanu da da salatu mimin juma'a ta yace famudu ila zikirallah maimakon fasa'au ila zikirallah umar ga yadda umar karanta ta wannan kasan akwai bambancin kira'o'i duk da daga baya wannan bata cikin kira'a ta wadda aka gama aka yi mushaf amma na ce kira'a ce bi na ma'ana kamar tafsirin kira'a ta sabi sukan yin kawon kira'u su kan tasa a matsayin tafsiri nan iya so ka maka maganar fasa'au ka san fasa'au ya a sa iya dokan gudu iya dokan wani aiki iya dokan wani abu da yake doka sa'i sai so ka maka wannan fasa'au da suke la kaka ce a ku sheka da gudu zuwa ga ambatan Allah aka kira sallar ku sheka da gudu sai ya kama kawai aya ce maka gudu gudu za ta yi ya kama kawai na fasa aula zikin da shi sai ya kama ga maganin me ma'anar fasa au dinnan ne maganar wannan babin da ne musamman ya maka bayanin me aka ni da fas'au la zikrillah to kana maganar famudu mana mana mana kamar zahabu futahi shi mana kai mana kana mana ayat fas'au mana ba gudu ne ba futahi ake ne kuma haka umar ya karanta wannan aya a matsayin tafsiri ƙala malik imam malik sai ke cewa bayan wannan bayanin da imam zuri shi ya mishi sai imam malik ya cewa wa inna masu ayu fi kitabin la al'amal wal fi'il an aka ce a sa'ayi cikin ƙur'ani ba na gudu ba ne yin wani aiki imana harshe ko na gaba duka kun amana da kun aiki na goge ne al'amal ba iya yin ba magana ta gudu in ganci a sa'i sai kawo ya ce domin ya kawo hujja ma malikarin wanda ya ce ya ƙudu Allah ta baraka wa ta'ala wa idha ta walla sa'a fi al'ard da wasu lafiya kina ko wani kan wani asar misali wannan kaga ai iya magana akan wani wanda ake zargin shi idan ya bada baya sa'a fi al'ard ya fi su tafiya halakar hasar nasar ya je banna ya halaka dabbobi da kayan gona mabada jiki a tsarkunan kaga ana wani aiki ne zai ba ta kai ba ta kai gudu ne ba a wani ban aikin da zai na banna kayan gona da halittu sauransu shine kama gano aye safil ard ana ta kai gudu ne ba da wa qala ta'ala wa amma man ja'aka yas'a huwa yakhsha wanda yazo maka iya ta iya nan duk da iya ɗaukar magana gaugawa ka fasara haka mana imar iya magana yazo iya mai tsoron Allah tsoron Allah ne yake nan an ce kama ce ja'a ne wanda ya zo maka mana za wanda ya zo maka iya mai tahiya ko zuwa gare ka iya mai tsoron Allah nan kaga ba kana nin gudu bane wanda gudu bane zo dan makawo ya gudu kaga bai ba bai makawo shi ko da gudu ba ba wurin bane ba kina kan zawaci ya wa qala summa adabar yas'a haka magana fir'aun ya bada baya na magajin fa'ana masa isa zuwa fahashe fanada ne ai da ya ba da baya game da kiran musa bayan ya ga aya zuwa iya tar fahashe fanada ya tara mutane kuma Allah ya ce qala inna sa'ayakum la shatta Allah ya ce inna sa'ayakum aikinku daban-daban ne kowa a mutanen ƙwaran hawa-hawa ne mutanen banza ma hawa-hawa ne aiki mutane kowa aiki shi daban da wanshi haka mutane suke cewa rayuwarsu kowa zaka ga irin halin shi daban mu'amalar shi daban kowa haka mutane suke nan kaga ta sa'ayakum kaga ba kenan ka doka sa'ayi kenan magana ce ta wai gudu kaga ta sa'ayakum wannan ne mana amalukum mana amalukum aishun ku daban-daban ne ya kawo wani aya wanda ya kwanta maka irin ayoyin da ya kawo maka wannan kalmomin a qur'ani an bata sa'ayi ba da magana gudu ba kuma me yasa ake kawo maka maganar cewa a cikin qur'ani bi ta aluga ba aluga ya doka gudu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa idza qamtu salatu fala ta'tu antum tas'auna idza qamtu salatu فلا تأتوا وأنتم تسعون وأتوا عليكم السكين والوقار أكاك أنا وتأي كذا تسعون كذا كنا بدو كأنا سعي أنا سنة يزوا أكا مكان بدو تدان شيء قط أنا بقول بيكني فسا ولا ذكر الله كلهم كتهين زوا قابة الله قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام والاشتداد ba wannan kenan a sa'i anan allazi zakara Allah fi kitabihi wannan fasa wala zikrillah da Allah ya bata cikin Qur'ani yace laysa sa'ib ladhi zakara Allah ta'ala ba irin wannan a sa'iban ala alqadam ba gudu bane ba akan kawahuwa wala ishdad ko a zuba da gudu da kari ba haka bane ba wa inna ma ana al'amal wal fi'l kullun yani aikata wani abu kullun na gaba ko na kalma shine kullun ke ne ba yani ba na gudu to nan kenan magana da Allah ya dai aka kira salarar juma'a kullun ku tahina zuwa ga ambatan Allah zuwa ga juma'a kenan ba ana ne bane ku tai ku shaka da gudu bane ba sai ma ja'a fil imam yanzil bi qaryatin yawm al jum'ati fi safar nan matsayin liman yazo wani gari a ranar juma'a iya bulagu nan ba liman masallacin ku ba iya min al imam na jama'a wanda yake kamar shugaba na kowa da kowa akwai alwali gwamna kuma ko alimin gaba daya wanda duk gwamnonin gaba daya shi ne so gari shi ne shugabansu iya wannan ran gari shugaban kasa ya kawo jiha wata ya kawo jiha wata jiha nan haka ke ni na al'imam iya ne ma'ana wanda yake ma'ana shugaban al'umma gaba daya ba limamin sallah ba ba limamin sallah ba ke nan nan shugaban al'umma sai zo wani gari daga cikin inda yake mulki a ranar juma'a iya bulakincin bulagur ba nan beki wannan hali ne kada malik idza nazala al-imam bi qaryatin tajibu fiha al-jum'a wal imam musafirun fa khataba wa jamma'a bihim fa inna ahla tilka al-qaryati wa ghayrahum yujammi'una ma'ahu yace imam malik yace idan liman shugaban kuce shugaba idan shugaba ya zo wani gari wanda garin ta jibu fiye da juma'a wajibi su yi juma'a alhali wal imam musafirin shi wannan shugaba iya cikin bulaguro ba a nan beki a matsayin bulaguro ke da ya zo wani garin da yake da juma'a fa haɗab wa jama'a ya yi hudu ba ya yi juma'a bihim da waɗannan 'yan garin ita fa'in na ala tilkar ƙaryata wa garin yi jami'unu ma'ahu duka wanda yake ɗan garin da wanda ya zo ma'anan za a sallar juma'a kamar ko'ina nan ba matsala ƙada imam malik ke cewa wa in jama'a al'imamu wa musafirin bi ƙaryatin da ta jibo fi hali juma'a fala juma'a ta lahu wala li ahli tilkal ƙarya wala liman jama'a ma'ahu min ghairihim sai ce idan shi wannan limamin da ya zo shugaba ya zo wata alƙarya 'yan garin juma'a ba ta hau mana ba juma'a ba ta hausu ba don bine ne akwai sharuɗa da aka kawa a malikiya kuma malikiya na wani mutum goma sha biyu na wasu ababe kaza kaza to kenan na iya ni in ya zo ko da shi shugaba ne ya zo wata ƙauye ƙauyen da babu juma'a ba ta hausu ba cikin sharuɗa da suka kawa a cikin malikiya in babu wani sharaɗa ya zo ya salla a irin wannan ƙawai to da liman da 'yan gari da mai huce ma ba mai juma'a ce ba mai juma'a fala juma'a ta lafi wallahi da ake da ƙarya shi liman bai da juma'a 'yan garin ba su da juma'a haka wallahi liman jama'a ba wani gari haka wanda ya zo ma huce ba sanda inda wani ba mai juma cikinsu sai ce wani tun mim ahalin tilka karya wa gairun min malisa bai musafirin salata kenan abinda za a yi salata iya yi shi duk ɗan ɗan garin in suna son samu salla ya su ci biyu a ranar shi ne ahalin tilka karya wa gairun haka da wani wanda ya zo ba ɗan garin ba ne ma zawa da ya zaka sallar da shi sai su ciko amma ya ce mimman laisa bi musafirin wanda ba ɗan bulaguro ba in ɗan bulaguro ne bi ce ke yadda mai samu shi ɗan bulaguro duk da zan ta asalin magana shi ma dai gidan jiya ne tun an ce lima bai sallah duk da cewa ya ce bai sallah bai da juma ke ne shi ana ya ce game da ibn abubuwar ke ce ma'anar fikin imam malik a nan sallah ce bashi da ita ta juma'a amma tana nan tun da ma a bulaguro a zahar ka biyu ce akwai a zahar shi ma ɗan bulaguro wanda ya bi shi ɗan bulaguro ne shi ma ya sami sallah ta ƙasarin shirka a biyu ba ta bai sallah ma bai juma haka cikin malaka tafi da kuma zuwa abu tawili cewa ɗan bulaguro ma bai da juma wannan ma wani shi ake zahirin mota malik kamar irin na bulbar gica zahirin cikin malik a cikin mota malik ɗan bulaguro ya sami sallah shi haka liman bai sa ba ta juma'a ce bashi to dan bulaguro ma kenan juma'a ce bashi amma ya ya sanar ta zuhur raka'a biyu qala malik wala juma'a ala musafir ma malik ce babu juma'a da mun juma'a dan bulaguro misa ita bai sallah kai ba na bai da juma'a dan bulaguro juma'a ta haushi ba kan bai cikin juma'a tunda dan bulaguro bai juma'a ya za a yi liman ya zo ya sallah ya sallah ga yan gari kuma su kuma juma'a ba ta hausa ba wannan fikihu ce ta malikiya gaskiyar magana malamai na ce babu wata hujja madogara wadda za a ce wai sai mutum sun kai sha biyar su juma'a ko wani masallaci mai rihi tsohon masallaci don abubuwan allah kasa daga baya babu nassun sunna kansa gaskiyar magana wanda yake kawo in dai gari jama'a ce masunan jama'a ko ina suke juma'a ko za su yi juma'a an ci asalin juma'a da aka ta yi ma aka ce a bayan kayan nabi hijira ɗan ƙayyuka da suke juma'a ta gehe madina don da ana juma'a kayan nabi hijira ma ana juma'a ba ba dai zama dina aka kawo juma'a ba kayan da tuntun ana juma'a kayan da juma'a ana yi a madina ko ana yi a gehe madina ma na yi na amma na fikiyo ce ta ba da kiya su akan haka suke sun sa sharaɗa akalla mutum goma sha biyu shi na aske da gazi ya ma tambaya na wadda a yi wasa da hankalin ka ɓadda ka ya ce maka a ina ne mamu yake ɓatawa liman sallah har mamu mamu ne ɗaya cikin da malamin fikir zai na malamin zaure ya ce a ina ne mamu zai batawa liman sallah da mamu gaba ɗaya a ina ne yadda mamu zai batawa mutane sallah gaba ɗaya wannan abin akwai tafi malikiya a ina ne inda yake mutane goma sha biyu suke juma'a sai mamu kai ka wuta ko a wula ta taurari ta tahiyar ka baka dawo ba kamar sha daya suka ce a nan ba mai sallah gaba daya wannan ne da fi kima lafiya haka yake domin su sun kawa shan ɗin juma'a ya kai sha biyu ke da daga ɗaya ya wuta ta sarkar ta ɓace gaba daya ba gaskiya babu wani nasi sarihi sahihi daga manzan da Allah ya ko wanda ya ɗora wannan sharaɗi wallawa alam Allah gafarta musu sai ma ja fi sa'atin lati fi yawmil juma'a yanzu abu ne sananne akwai yace nan abin da zai magana abin da yazo kan wannan sa'a ta amsar addu'a da ake samu a ranar juma'a wannan menene yazo kan wannan labarin wannan sa'a ta amsar addu'a sai ya kawo maka wannan ruwaya ya ce haddasa ne ya haya an malik an abin jinadi an al'arar an abin huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها وانا رواية كنا أبو ركب اللبار الشوى من زانا صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة يا أمبتشي ران الجمعة دابندك اتكنت فقال اتشي في ساعة أول الجمعة أكوي وتساء كون لوكتي وانا وانا ساعة la yuwafiquha abdu muslim babu wani bawa musulmi da zai daidai da wannan lokaci wa huwa qa'imun yusalli iya tsaye iya sallah yas'alu Allah sha'an iya roƙon Allah wani abu illa atahu iya sai Allah ya bashi wannan abu in dai ka dace da wannan sa'a ta ranar juma'a kana roƙon Allah kan wannan abu Allah sai ya baka sai وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بيده يقال النبي صلى الله عليه وسلم كمان أما إيه إشارة الكدنش إيه بس إشارة هنو سأل الكدنش ولا كدنش سأل wannan shine jigo na magana a wurin juma'a akwai sa'a ta amsar addu'a to nan maganar malamai magabata da ababen da ya zo akwai magana wacan kusan 42 wata iya ta wane wane ta ta wane an ce malamai da wajen magana arba'in da biyu aka yi kan wani wannan kamar da hannun hajjikin fitar bari da ya kawo su a ta zama tsakanin cikin wata mata ya kawo na maganganu sakalin malamai karshe ke riya da cewa duk waɗanda maganganu wata tana kusa da wata tana haɗuwa a ciki ce kaf maganganu masu hujja masu madogara guda biyu ne hadisin abdullahi bin salam da hadisin abu sa'id duka magana tana zawa ƙarshen wannan hadisan guda biyu kuma za mu ga hadisin za mu karanta a gaba wannan gaskiya magana mafi ƙarhi a cikin maganganun sa'a ta ƙarshe ta wunin juma'a ko ko ta kan mimbari ce shi ne za mu ji hadisin za mu ga bayan mara kunun mu ji irin bayani da aka yi da tattaunawa tsakanin sahabbai kan wannan sa'a daidai wannan ruwaya bukhari ya kawo musulun bayan mamada kin hadisin ingantacce bukhari ya kawo musulun na kawo shi sai وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن حادي عن محمد بن إبراهيم بن حارس التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس yace wa fi sa'atun la yusadifu abdun muslim huwa yusalli yas'alu Allah shay'an illa atahu iya kan da da'amin dogon abinda yake ruwaya ta Abu Huraira yace kharaj ila tur nahuta ila tur tur sayna inda Musa Musa alayhi salam yayi magana da Allah inda Musa ya gana da Allah inda Allah ya magana da annabi Musa alayhi salam tur sayna sun suka sinai a yau sinai wuri sananne ana zuwa wajen kalli a sauran addinai a kan kamar zaman ibada sauransu suna zuwa don karma wurin don matsayin wurin kini ya kai wannan turu abu warera saboda matsayin turu sai na inda allah magana wurin da allah magana da musa aka wuri ne mai kima mai daraja eh wuri ne ba shakka wuri ne mai daraja da kima a duniya to amma zama matsala ce ta bulagu aka yi tahiyya ta musamman abu huraira ya zuwa ga wannan wuri ya ce a can falakitu ka'abal habar mun gama da ka'abal habar iya cikin malamin na kitab wanda kuma ya musulunta daga baya ya ce fafitar su ma'aru muka zauna tare da ka'abal habar kirman tattaunawa ni ya ce fahaddasa na ana taura shi ban labarin da ya sani kan a taura ni kuma وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم labari don samu daga manzon sallallahu alaihi shi ba labarin at-taura dukkan bashi labarin da na samu daga manzon sallallahu alaihi wasallam kowa ke ne ba da ilimin da yake wajen shi shi Abu Hurairah ke cewa fa kana fi ma haddathtu cikin abin da na ba ka abu labari kana tattauna da yawa zai kawo da muke magana a ciki cikin abin da na bashi labari an kultu ta kai na ce mishi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا صلى الله عليه وسلم ياتي خير يوم طلعت عليه الشمس ذا لا ياتي مهي مهي تون درانا تبلو اكن شي مهي تدون وني درانا تبلو a cikin shi shine yawmul juma'a wannan juma'a shine yayin dukkan wannan duniya sai ke kawo fadalar wannan wuni fiye kulika adam a wannan a wannan juma'a aka halarci annabi adam wa fi urbit min aljanna a wannan juma'a aka sarkar da adam da gidan aljanna aka sarko shi duniya aka rushe ga aljanna wa fi tiba alai a wannan juma'a aka amshi tubar adam wa fihi ma a wannan juma'a Allah mai cikawa adam kuma wa fihi taqum sa'a a wannan juma'a kiyama za ta shi akwai wani kamar shi daga babu ta ce babu da ya ce homamin da batin ilawahiyar musikhatun yomar juma'a babu wata dabba mai tahiyar saman ƙasa babu wata dabba ilawahiyar musikhatun yomar juma'a a wunin juma'a sai ta shaurara tana jira ko yau ne tashin kiyama ya ce mihina ta tafi hata ta taɓa shams tun daga asaba ta yi ɗan herana ta hudu suna jira to me za a yau suna shura su ji ko yau ce yau ce ranar kiyama daga alfice ta yi suna shurarawa sun karkata suna shura me zai wakana ba sa samun nutsuwa ta kwanciyar hankali sai rana ta bullo ai ta ƙarshe ana jiran ta ƙullo ta ƙullo daga gabas ta ga ta hoto daga mako haka za a yi yan ta ƙare haka jiran ana jiran ta hoto daga yamma daga gabas na ka saba wani kiyama haka za a yi ana jiran shi kawai shirgo ibin daga tashin daga can ta hoto ko daga baya ta ƙare ƙashe kuma ya zo kenan wannan eh wannan akwai masu wasa da hankali a ya za a yi a ce an san kiyama ranar juma'a ce bayan ai Allah ce la ta'tikum illa baghata eh ilmu ilmu inda rabbi batawa ilmun ta Allah kadai san kayan shi la julaka ta Allahu a ta to juma'a juma'a dubu na kai kuma nan ka duniya ma a wannan an san dai an kace wannan ne kuma an san a wurin a sati guda bana bakwai na ko sannan an cira naka za ta yi zama an san wani juma'a ne an san wani kiyama ne sanin juma'a ce bai baka cewa an san ranar tashin kiyama juma'a nawa kai wanda ba shi bane magana bace ba kurin da juma'a kuma juma'a ta juma'a nawa kai kenan duk juma'a in ta zo ai rashin sanin wacce kin ce sa suke samun damuwa suke shurarawa duk juma'a an asaba ta yi suna jira me zai wakana sai rana sai rana ta kullu haka ta ɗauki shamu sai ran ta ɓullo shafaka mina sa'a suna tsoron ka a ce kiyamaci ba ɗan ko aka ko aka illal jinnu ins da mutum da aljannin ko aka ana shagari mutum da aljannin ko aka ruwansu an ce kenan wannan halittu a fitaracinsu an ce akwai bambanci dama ɗan adam ai wata halitta ce wartake cikin ikhtibar cikin jarrabawa an yi su haka wanda ya imani wanda ya imani inda Allah so aya daga ka kowa dole imani kowa daga dole ko baka biya Allah nabi Allah ya tsara kana Allah inda ya so zai gwada mana wata aya wanda mutum dole ya imani ko baka so Allah inda ya so saboda aya dole kowa yadda ai da yanzu kowa imani zai amma kuma imani bai amfani haka aya ai an ga ran ta gudu kowa imani zai ga ta dare mata wuce wata ko da kamar shahada amma ina bata wani komi ko haka wani mai kauye zai amma bata wani ya mulla fa lausa imanin da ta kuma amince maka bar har na imanin da wani baka imani ba ana ta kullu an kare kenan wannan Allah ne ya tsara mu muna da hali na iktibar na jarrabawa masu dabbobi suna kan halitta ta fikira da Allah ya su sai suka cin halin tsoro su suna kan kan aka yi su mu kuma ya kai kwallo ta mu take da dama haka take gargama da jayayya sai ka sa ko aka ba yau kamar mu ake ba yace kenan wannan dukkan wurin juma'a haka abin yake wakana to sai annabi ba su labarin wannan ya ba su labarin ne wutan matsayin juma'a ko annabi kake ba su labarin matsayin juma'a sai mun mun yi tun wuni a ran nan aka halicci adam a ran aka adam daga daga sama ran aka amshi tuban adam a ran nan ya mutu ran nan kiyama take tashi babu wata dabba a saman ƙasa idan wunin juma'a ya zo tana karkata tana shurare tun daga hudowa alfishir har zuwa ketawar rana tana jira mai zai wakana shafaƙan na sa'a tsoron ka a ce sa'a kyama ta yi ya ce illal jin waɗansu banda mutum da aljani su ko aka ya ce wa fi sa'atun a wunin juma'a akwai wata sa'a wani lokaci wanda la yusadifu a abdul muslim babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan sa'a ba huyu salli iya cikin sallah ya sa'alullah sha'an iya roƙon Allah wani abu a cikin sallah kuma illa a tsawo sai Allah ba shi wani abu kaga maimancin addu'a a cikin sallah ya ce kina illa a tsawo iyawo sai Allah ba shi wannan abin da yake roƙo yanzu wannan ko kuma ce ana tattaunawa tsakanin abu da kabul habar shi abu zai abu rera ga labarin da ya ba kabul habar labarin da ya samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ana wannan don labarin manzan Allah ya ba shi kan wannan wani juma'a da ya kare bayani kaf qala ka'ab shi kabul habar sai ce ma abu huraira zalika fi kulli sana yawm wani abin da ka wuri nan kenan ka abu a ilimin suna taura da kitabu ya saka wannan wunin ya ce ma abu hurera wannan wuni mai wannan matsayi a duk shekara wuni guda ne ake samun wannan wasan a cikin wata juma ke wata juma a ce a cikin shekara guda aka samu wuni guda faƙul sai abu hurra ce ma abu ya ce maka abu bal fi kulli juma'a dukkan juma'a ce bayan tuwa da dukkan juma'a tun zu ka abu ya kuma revision zai revision abin da karanta a taurar shi faƙara a ka abu taurata ya sake komawa a taura ya sake diba abin da ya samu na labarin munin juma'a faƙal sadakar rasulullah sallallahu alaihi manzan Allah ya gaskiya eh haka ne ke ciki don su ga a taura ba bata kamar ƙorani ƙorani ne kowa Allah ba da fatalar kowa kiyaye shi adamin yaro ya da suke shi ba kiran ka abu ya sai da magana maga abin da abu da ci a ci dukkan juma'a akwai ta kaba ya sake diba a taurin shi da ya diba ya kare ya ce manzan Allah salama ya gaskiya kenan dukkan juma'a shi kenan suke nan abu hurera da zai mamu labarin wani abu suka tattauna tsakanin shi da kabin habar shi ya bashi labarin juma'a ga matsayinta na bai mamu labari a kai kaza ga matsayinta na har a kota sa'a da ake samun kaɗo addu'a in ka dace da wannan sa'a kai addu'a za ka ɓama kai tsaye wannan kuma da ya ƙare labarin sai kafin labarin kasar kwanta mai ya san da maganar ya ce eh wannan sa'a akwai ta dukkan shekara akwai ta auni guda abu ya ce a dukkan wuni dukkan juma'a shi ya imani na bakin dukkan juma'a na biyu ne shi ka abu ne sake sai sake diba a taurai ya sake diba a taurai ba da ƙare diba shi ƙare ya ce manzo Allah ya gaskiya sallallahu alaihi haka yake dukkan juma'a ce kenan magana wannan sa'a a cikin at-taura ma kayan da ji da akwai magana wannan sa'a ta dacewa da amsa addu'a a wannan juma'a at-taura ma akwai magana kenan yanzu wannan abu ya kare mun ji labarin abin da ya wakana tsakanin abu hurairu da kabin haba kan wannan mas'ala ta wunin juma'a ya ce kala abu hurairu falakitu basara ta bin abi basara al-ghifari ya na samu muka gamu da kuma cikin tafiya ya ce mun gamu da basara bin abi basara sahabi dan sahabi ba al-ghifari shi sahabi kuma ban sahabi ya ce magama da basar da min abi basara al-ghifari faqal kana ya tura hanyar daga tur sai ce ma abu huraira min aina qabart daga ina kake abu huraira yace min tur daga tur tur sai na sai mun babban wuri ba tur sai na daga tur sai daga tur nake wazan tur an gare ba ta sai na ba daga ta tur an gare faqal sai shi basara ina yi basara yace ma abu huraira law adraktuka qabla an takhruj ilayhi ma kharajta inda mun gamu Abu Huraira inda mun gamu da kai kahin ka tahi da baka tahi ba dole sai nake na babban wuri yake ce mishi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tu'malu al-matir ko la tashaddu ar-rihal ya fara da kai kai ba a dar musirdi zuwa wani wuri don matsayin shi don neman albarka illa ila talafata masajid ila al-masajid al-haram wa ila masajidi hada wa ila masajidi iliya a abubatul muqaddas wa muqaddas da shuk abubatul ya ce ma kina abu huraira ga dalilin da na ce maka inda mun ga muka yinka ta yi tsoro ba za ka je ba saboda na ji manzan salam iya cewa la tu'madul matiyu wacce la tashudu rihal ba a ɗar masirdi ke na bulaguro na musamman zuwa wani wuri illa sai ga inda kurin aka ware za ka iya bulaguro na musamman don zuwa wurin kai wata ibada kudin girman wurin sai salatul masajid sai masallatai ya uku ilal masajid haram na maka ko ila masjidi hada da wannan masallaci nawa na madina kenan wanda Allah ce wala masjidi iliya aw batul maqdis maka ce masjidi iliya ko batul iliya shi batul maqdis da sunan wuri guda ne dai ko masallacin qudus kenan ko masjidil haram ko na madina ko na qudus can ne kadai mutun zai bulaguro na musamman dan yaje dan matsayin wannan wurin ko da neman albarka wajen koyi ibada a wurin amma an ba nan ma ba inda za ka je saboda yin ibada don nema albarka wurin shi nan kamar malamai irinsu albanin yamma wallah ibn taimiyya sai bin qayyim kan masala aqida ta masu zuwa ziyara kabarburra ko turare na manyan mutane ce kaga wannan zai ture duk irin wannan ziyara ta banza ka ta yi kabarin shehuwa ne kabarin waliwa ne wuri kaza ko kuma ta an so tun daga wata kasa an bulago kasa kasa wanda wa kama wani wani waje ta kabar wani wani wani wali dole ya cikin abin da ke a cikin bar hanya na na mace ba a yi kaga dai in dai matsayin wuri ne ko kamar wani shehu ne bai kai turu sai ne ba wani wali a duniya bai kai turu sai ne ba wurin da Allah ya magana da Musa alaihi salam amma ba a zuwa yace da baka je ban da kaza da da maka da baka je ba kun je wannan sahabi shi da albani nan mulaka cewa wannan sahabi ya muku fiyu a hidin za'iri ba wata mutum kaza kanku masu zuwa ziyara wasu wurare ko wani kabarin wani wali ko wajen wani kaza neman albarka babu cayi inda na gauna baka je ba kuma ga dalili don su mai rikita wani su sanar na disan da suka cewa ai cayi masallaci ne baka je ba kenan da wani wuri kana zuwa to ai shi mutumin masallaci ne shi abu hurera masallaci ne shi ya kamta magana ai shi ne ta albani albani ka tare mawala fahimtar maka masu habbai kyakkyawan fahimta kan masala ba da tawili kan masala nasu shi sahabi ne ku yanzu kuna cewa ai annabi ta musallaci illa sai masajid kenan baka je dukkan masallatai ba kenan baka je wani masallaci bane bazan sallah amma zuwa wani wuri ne zuwa sai su manta cewa asalin abin da ka magana ma shi wani sahabi fikihun sahabi da ya karanta da abu huraira ya karanta da abu huraira ba a zuwa wani wuri mai daraja a da ka magana abu huraira a can ba masallaci bai fita bai je wani wurin don sallah don ta masallaci a tama ya je don girman wurin da tsoro sai na a ce na wuce na tura ka turu ita masallaci ba kenan wannan wurin ake magana kenan zuwa bulagoro na musamman zuwa wani gari ko wani masal wani gari ko wani kabari ko wajen wani abu da dan darajar shi ta musamman babu a shari'a wannan ta kama yawon duniya kai ka yawon duniya kai ka amma a ce ka je don neman tabaruki neman albarka ta wurin don matsayin wurin albarka shi ba yi wani wurin kaɗai ku ake zuwa a nan ne yawan bid'a suke ba suka shaɗa da mai shari shi iya magana haka madina ba ka je ba madina saboda ziyarar kabari inda kabari a duniya ne ba kamar shi duk duniya ba kabari kamar shi na madina babu kabari kamar shi da matsayin shi kamar shi amma a yin tahiya na musamman don kabari shi na manzan alama an je ne don masallacin bakta da gida niyya kun zuwa zuwa kabarin madina kun a za ka ɗan niyya don zuwa masallacin madina kuma an kai ne an shari'a da yin ziyara ya ce kun gani rikin annabi ya hana ziyara a nan ma bai sa a nan ma shi ba littafi na musamman yana da lalajibin ziyara ibn tawhid sallallahu alaihi wasallam littafi na musamman ya fi tawhid da yawa ya ake ziyara kan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan shari'a suka magana shi ga abin da ke so kama iya magana kan bulaguro na musamman don zuwa kabari da bulaguro zuwa madina wanda daban ne amma a madina haddala da bin ziyara ke gaya maka amma iya magana kenan idan ana magana kabarin annabi ba zuwa na musamman na kabarin wani irin daga nan daga mun yanda ba gaskiya bulaguro kilo dubu ne a jewa ko kabarin wani wali ko da wani malada ake to wannan ya saba ma abin da yake karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu dai a takaice a nan basara bin basara ya karanta da abu huraira ba a zuwa wani wuri don darajar shi kuma an damun gamin da abin da da kaje ba don ga dalili manzan sallar salam ya hana zuwa wani bulagoro na musamman a kulla sirji gidan bulagoro sai wuri uku masallacin harama national madina da masallacin kudus nan ya ce shuk nan shi mai ruwa ya shakka ta yi masajid iliya kun ta masajid batul maqdis duk da wurin ɗaya ne da ila sunan ne daban da ake musu ba ta batul ake muqaddas ko muqaddas da shine da ko ili yakin inda kurkudu sukin ce ne qala abu huraira dole mu karanta ta abu huraira ya ga wani gamo su da shi da kabul habar ya ga wani gamo su da shi da abu basra da shi da basra ko ga abin suka yi din da abin din mas'ala ce da muke so mu je ta kan magana wunin juma'a yawan labarin shi kabul habar labarin shi da basra bin abi basra yanzu ga kuma yace summa laqita abdullah bin salam yanzu don abu hurairu ya ce bayan wannan kuma kiran sun gama da kabil a bargan suka yi sun gama da shi da basra da basra ga suka yi kuma ya muka gama da abdullahi bin salam wanda shugaba cikin shugabanni na malaman yahudawa wanda kuma su kan sun san da haka cewa iya daga cikin malamansu wadda shi yana da rabo allah sa ya musulunta suke suke matasa kama baiwa a ce ya musulunta don a kama su da hujja bayan ya musulunta iya ta tambaye da yawa annabi tambayoyi da garce da ce da garce kamar Allah ma daga annabi ma annabi daga annabi ma zai zo Madina to sai san wannan furin shi sa karanta a Taura da da da da da sabon sai kun shine bana shakka kai shine gwan na gashi ba ya zo a cikin tambayoyi dai ya samu nutsuwa ya imani kai ba da dogon ta yana da rabo suna tattaunawa sai ga ta tauka ta huda sun kawo a nan ziyara sai annabi ya ce ya rasulullahi dan ka san taurin kan mutanenmu taurin kan mutane masu taurin kai sun zallabe kakacce musu kakacce musu na kakwa su labarin na musulunta zallabe a baya ka musu tambaya me matsayina waye ne a cikinsu abu abdullahi musulun bai laɗe suka shigo ta wadda suka zamna sun zallage musu tambaya me matsayin abdullahi musulun a cikinku suka cika kuwa khairuna wabin khairuna a alamuna abin alamuna suka kawo kai abdullahi ai shi ne babba ɗan babba yayye ɗan yayu ɗan wani mutane su ƙare ban shan kyau sai su ƙare sai annabi to zuwa me za ku ci inda musulunta su ce subhanallah annabi ɗari ya musulunta ba haba kada kan makamu da musulunta shi kun sai hutu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suka ce a ko sharuna wa bada sharuna kuka ta kuma ya zaura kai wa tsayawa kuma zai juye mutumin banza da mutanen banza shi ne lalatattu kuma kai tsaye ba ce shi ne shugaba ɗan shugaba ya ɗan yayu yanzu kuma shi kuma ya kai tsaye a ce mutumin banza ne uwa ma mutanen banza ne wani shi haka ya ce kare ne wani abu na annabi ya hujja dama ga annabi mutanen mu taurin kai ba su neman gaskiya ne kaga shi zai annabi ya yi a gaban shi kashi a hili ya tabbatar da halin su sun mai shaida ta kware sun amana ya tare su sun mai zai musulunta sun kushe shi to haka suke ma gaskiya ba sa neman gaskiya kurin ra'ayi ne kura na kan kanan suka damar su shi kenan yanzu kenan ya ce bayan mun gamu da wani yanzu mun gamu da abdullahi musala shi ma ya ce fi haddastu bi fahimtar da sima a kabul habar amma haddastu bi yamul juma'a sai na ba abdullahi musala da zamana da ka'abul ahbar inda zama da ka'abul ahbar labarin juma ya ce min kaza na midomin shi sake ji ba dai na bashi labarin wannan zaman mulani da ka'abul ahbar na ba shagwa abu abu salam shi a cikin malamin ma ya cikin na gaba gaba shi kenan ya ce ken na bashi labarin wa ma'adastu biyu min juma fakulut sai na ce na gaya ma abu salam kala ka'abu zalika fi kullu sana yau da na gaya mashi sai kawo da habar ya ce ai wannan wuni na juma'a a din shekara a wuni guda ne ake ya gami abin da ya harko ƙal abdullahi bin salam ka taba ka'abu ƙari ya ke ƙari ya ce ba ta bakin kanta ba haka bane ba a ce a shekara sau ɗaya ce a ƙari ya ba gaskiya bane ba ya ce amma faƙulu ta hina ce ma kinan abdullahi bin salam bayan ya ce kawo da habar ƙari ya ke ya ce amma sun makara a ka'abula a bada taura sun makara a ka'abula a taura ta bayan amma da ya ce mun a shekara sau guda ne daga baya bayan namiji labari ya sake karanta a taura faƙal sai kuma ya ce mini bal ya fi kullu juma'a amma ya ce eh gaskiya dukkan juma'a akwai ta kenan shi ma kenan kabin ya dawo ya gyara yanzu abu salam kenan sai faƙal abdullahi bin salam sadaka ka'ab kuma sai kuma ya ce sa'a ka'ab ya gaskiya ya ga abin da kira abin da wani haka ne shi ma haka ne zama shi kira abin aina sun ga zaka a littafin suna a tawa sun makala abdullahi bin salam shi ma zo ga tashi sai abdullahi bin salam zai ke kara ma abu huraira ilimi kan wannan sa'a ta wani juma sai ya ce ma abu huraira fi akhir sa'ati fi yawm al-jumu'ah wannan sa'ad ai sun su can suna magana ne kuna ce wurin juma'a mun ce muku amina akwai tsakar malamai ina ce tsaya hau mun bari ne sauka daga mun bari ana sadar juma'a kare da ne ai akwai gurin da yawanci kuna da abin da biko to yanzu ne ya so shi na Allah salam iya so ya ba Abu Hurairah ƙarin lokacin ma wanda ake samun wannan sa'a ta wannan juma'a sai ce Abu Hurairah wannan sa'a da ake magana a ƙarshen sa'a ta wannan juma'a yace hi ana sa'ati fi min juma'a ha kai na tallake qala abdullah ibn salam kad alimtu ayyatu sa'atin hi kenan da abu hurairah ya ba ka'ab ibn salam labarin zaman shi ka'ab al-ahbar bayan ka'ab ya kuma gyara shi ibn salam sai yake ce ma abu hurairah ada alimtu ayyata sa'atin hi ni na san ma a wurin juma'a a wani lokaci ne na san wani lokaci ne a wurin juma'a kun ga kuna lalme ne kuna ce wurin juma'a eh ni na san ma a juma'a a wurin wani lokaci ne qala abu huraira fa qultu lahu akhbirni biha wa la tadinna alayya to za abu shi ma take maka ne to ba nan labari kakka muruwa لا تدن عليا لك مروه اخبرني بها ولا تدن عليا كمان لا بارنت كك مروه تا كدك يا مني كده فلا لا فلا لا yace gaban labarinta wala ka tunna alaika marwata faqala abdullah ibn salam yace hiya akhir sa'atin fi yawm al-jum'a ita ce sa'a ta karshen wani juma'a to da ko shine hujja in da riga suke zikirin wani juma'a da la'asar can ba da zaki ya shi da salamu yayin suke ɗauka wani lokaci na ƙarshen kasa akwai wazifa da ake ƙarshen wuni na juma'a iyawa shi suka rago a nan suke neman tsayawa sai ya ce ƙala abu huraira abu huraira da shi abu labin islamai ba abu labarin wannan ga sa'a ma a wunin juma'a sa'a ta ƙarshe sai ƙala abu huraira faƙon hina ce ma abu labin islamai wa kaifa takunu akhiru sa'atin fi yawm al-jum'a ya ya za a yi wannan sa'a kace a ƙarshen wunin juma'a take alhali wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusadifu 'abdu muslimu wa yusalli alhamdu dan sallallahu ya ce wannan sa'a ba bawa musulmi da zai dace da wannan lokaci iya sallah an ce ana sallah wa tilka sa'atu sa'atu lati la salafiya ita kuma sanda kai labari ai ba sallah cikin ta kenan Abu Hurairah ya ja ya za ka ce mana sa kashi da juma'a alamun sama za Allah ya ce ita wannan sa'a ana ba musulmin da zai dace da wannan sa'a iya sallah ita kuma sa'a da kawai ba a sallar a cikin ta sa'a kashi da juma'a kina faɗa rana kenan ko ta faɗa sai faqala Abdullah bin Salam ka san da ilimi sai cin abu huraira allam ya kula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man jalasa majalisan yantaziru salata ko fi sala a taisan ya ce an kai ce manzana sallallahu manzana sallallahu ba ya ce ba duk wanda ya zamana a wani mazamini iya jiran sallah ta zo a cikin sallah yake sai wani sallah wanda ya zamana ba da sa iya jiran sallah magariba me yake shi ne ke rashin lokacin ke lokacin ke shi da ke lokacin da ke nan a zama kayan ta fada ana ambatan Allah wa qala qala abu huraira fa qultu bala qala huwa huwa huwa zalika yace abu huraira ce ya dalla abu huraira da kace haka manzon manzon sallallahu ba ya ce ba duk wanda ya zamana a wani majalisi iya jiran sallah sallah haye wani sallah a cikin sallah yake abu huraira ce eh annabi ya haka ita wannan ita ce sa'a abin da ke nasa muwafaka da in wa takaici wannan shi ne a cikin tisa'ani da ake na lokacin wannan sa'a ta wannan juma'a wannan shi ne lokaci wanda ya yi dacewa aka yi tsammaninta haka yi mai neman irin wannan ya kai profita ka ɗauki lokacin awa ta ƙarshe ta haɗa ranar juma'a misali ƙare biyar zuwa ta haɗa ko ka nan da ce a cikin sa'a take kuma a cikin sa'a ƙarshen ma sa'a ce ƴar kaɗan ba duka ba ta tsawon awa guda gaba da a cikin sa a ƙarshe ta mata amma yana kaɗan ce sun da wuce shi kenan kenan kaɗan ce sa'a ce kenan amma ana samun lokacin a cikin sa'a ta ƙarshe ta wani juma a cikin mutum sai doki awa ɗaya kahin haɗawar rana na juma to da kai ta azkar kinka kana jiran sallar magarba a'a muna magana wai yan ɗariƙa iyawa a nan suka ce iyayewa da shi suke neman wani abu suka suke wazifa a baya ba da Allah ba masu na ba wani an ce yan ɗariƙa kenan wazifa mun jama'a ba sun da baki wana ba muna magana shi dai sa'a alkunan sa'a ce ta amsa addu'a wannan lokaci eh sa'a ce ta amsa addu'a mai addu'o'i sai ya kasa a wannan lokaci da neman dacewa wance kenan wani ya karanta da mun da kana wannan ruwayar me zai hana musulmi ya yawaita addu'a a wani juma'a ko duka wurin gaba da mako kai wannan kai wannan haka dace a juma'a kai bayan juma'a duka a ta yi wannan shi ne ina ga abin da yake da alaƙa da masa'a ta wunin juma'a kuma dai mun san da wannan ruwa ce tabbatatta ba na imam malik haka ina ga cikin sanar abi dawo haka da turmuzi ta albani ya tabbatar da ingancin wannan ruwa a wannan wurare cikin sunan turmuzi cikin sunan abi dawo sai alhai'atu wa takhattar riqab wa istiqbal al-imam yawm al-jum'a nan maganar ana son kyakkyawar shiga maganar kyakkyawar shiga shiga kai hai'akinka da maganar taka wuyan mutane da maganar kallon liman a sa liman gaba ana kallon shi za ka yi a wannan juma'a wannan matsaloli ne nan zamu ji imam malik zai kai maka abin da ya zo kan waɗannan mas'ala guda uku shiga mai kyau kallon hana da magana taka wuyan mutane tsallakawa da magana a huskanci liman ba kibla ba حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته abin da ke ruwayar ruwayar hadisin hassan da gari akwai inkata amma hadisin yar hanyoyi da dama da ya tabbata da takaice cewa labari ya sami ya bin sa'id cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته mutum ya ɗauki tuwa biyu ma ma'ana ta juma'a kana ta izar da rida zama kayan juma'a ma na musamman kuma da kayan ka daban na ƙwadon gu'u na zuwa kayan aiki daban nan ya zama zama da mutum ya zama kira zama sallah wani juma'a ka sa kaya na musamman na zuwa juma'a ka zo kaya ka zuwa ka gama zuwa kuma ka zo kana warin hamata da warin waye kuma zo juma da su ta yi da sallace ba gwamnati Allah mai san ado kuma ka sama sauran mamu warin ka na hamata ka sauran su da warin zuwa ka ana so a zo cikin tsafta cikin balle wurin juma'a kenan nan shi annabi kenan jan hankali ne kenan mutum ya yi kayan aiki daban da kayan zawa sallah shi magana nan ce kayan sobe mutane sobe mai lati ke kuma juma bace ba ce mutum da kayan aiki daban ko san kayan aiki da mutum ne ajin aji balle aikin wahala kayan zuwa ka gama zuwa ko san wani zuwa balle zai nan shi kuma sai zaka kuma san kullun san abin da sananne annabi ya nuna masallaci da abin wari da abin wari ba su kafa shi masallaci dan manzo Allah ya ce duk abin da ke tutar adam kuma musamman malaku suna tutar da shi suna tutar da shi idan zaka tutar da malaku da mutane ina ga lokacin نبعد متى الله كيوم ستنصم إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته